إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك بما لا أعلم أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwanmu a wannan masallacin mai albarka na masjidu da'awati wal irshad a nan anguwa ta site dipte domin ci gaba da karatun itahin bulugul maram a karkashin take na sharhu a hadisu siyami min kitabi bulugul maram insha Allah kenan idan ba a manta muna a cikin kitabu siyam a yau za mu tashi hadisi na uh, ina tsammani ibnu abbas ko hadisi na 553 mala ya ce wa an ibni abbasin radiyallahu anhuma an karbo daga ibnu abbas allah ya dada su shi da ma'aifinsa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lallai manzon allah sira da aminci allah su kara tabbata a gare sa ihtajama wa huwa muhrimun ya yi hijama da ake ce ma hijama shine kaho inan ya yi kaho yana da azumi yana a cikin ihrami wa huwa muhrimun yana a cikin ihrami ma'ana yana a cikin aikin hajji ko umara wahtajama wa huwa sa'imun kuma ya yi hijama ya yi kaho yana da azumi rawahul bukhari bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi وعن شداد بن أوس رضي الله عنه هل ينزل دقى شداد أن أوس الله يددشي أن النبي صلى الله عليه وسلم للي من زال الله سينا دا أمين الله سكارة تبتا أغريسا أتى على رجل بالبقيع يازو أوجن ونمتون أبقيع بقيع إتاتي مقبرتا wadda mafi yawancin sahabbai suke aka turbude su a cikinta a madina wa huwa yahtajimu fi ramadan yana yin ƙaho ko ana yi masa ƙaho a cikin ramadan faƙala kinan da manzo Allah ya ga wannan mutum ana yi masa ƙaho a cikin ramadan faƙala sai ce aftar alhajim wal mahjum wanda ake yi ma ƙaho da wanda yake yi dukkan su sun kare azumi ma'ana azumin su ya kare alhajim shine wanda yake yin ƙahon المحجوم شيني وندا أكي ماكنن اسم الفائل نيدا اسم المفعول رواه الخمسة معلومة حديث نو قدا بيرسك رويتوس إلا الترمذي بند إمام الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان إمام أحمد دا ابن, ابن, دا ابن خزيمة دا ابن حبان سن إنغان تونا حديث جيد كنن a wannan hadisin a dukkan alamu akwai tumka da warwara ko hadisi na farko na abbas ya ce manzon Allah ya yi shaushawa ya yi ƙaho ina tsammani ai kowa ya san ƙaho ko wannan abin da ake yi na gargajiya wanda a yanzu an maida shi zamani kenan shi ne za a ma mutum shaushawa tsaga jikinsa misali ana yi a wajen kafaɗa ko kuma a wajen damtse da abin da ya kama da haka idan aka tsatsaga akwai wani abu da ake sa kaman ƙaho wanda shi wanzamin yana jawo jinin mutum wanda wannan kawon rigakahi ne magani ne wanda yake yana ɗaya daga cikin atibun nabawi yana ɗaya daga cikin rigakahi mai mahimmanci wanda ya kamata a ce mutum yana shi lokaci zuwa lokaci amma sai dai irin wannan idan ba a samu wanda suka iya ba kuma yana shawo wata matsala kenan da kyau a samu ƙwararri wanda suka iya su yi kenan yana ɗaya daga cikin al'adar manzo Allah lokaci zuwa lokaci yana yin ƙaho to anan ibnu abbas ya ce manzo Allah an yi masa ƙaho yana a cikin ihrami sai ce kuma an yi masa ƙaho yana da azumi wannan hadisi ne na bukhari to kuma sai aka samu hadisin shaddad ya ce manzo Allah ya zo ya isko wani mutum a baƙi kusa ga makabartar baƙi ana mishi ƙaho sai manzo Allah ya ce da mai ƙaho da wanda ake ma ƙaho dukkan su azumin su ya kare to kun gani akwai tumka da wara ko babu shi manzo Allah an yi masa kuma ka'ida ce a wajen malaman usul suke cewa كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل اختصاص dukkanin abin da manzon Allah ya yi to yana nuhin su ma al'umma su ya halatta al'umma shi ya halatta su yi to kenan tunda manzon Allah an yi masa kenan ya halatta mu ma mu yi to gashi kuma wasu suna yi manzon Allah ya ce da wanda yake da wanda ake ma dukkan su mi azumin su ya kare an gane da kyau ko to nan ne malamai suka ta kai kawo ya za a yi a haɗa wannan hadisan guda biyu malamai sun kasu kaso biyu malamai na farko su ne malaman mazhaba ta malikiya da shafi'iyya da hanafiya kenan za a iya cewa jumhur mafi yawan malumai su sun ta akan cewa kenan kaho baya mi baya kare mi baya kare azumi tun daga shi manzon Allah ya yi to ya kuma za su yi da wannan da manzon Allah ce da wancan da wancan dukkan su azumin su ya kare suka ce a'a wanga nasikh ne an gane ko kenan wancan na farkon da aka gai shine nasikh shi kuma wannan na biyun shine mansukh an gane da kyau ko na farkon shine nasikh na biyun mansukh tunda idan muka lura wancan na farkon yana nuna cewa manzo Allah ya je a wajen a wajen umara ne kenan yana nuhin kaman wannan hadisin shine na karshe karshe shi kuma a wajen ka'ida na jam'u bainal adilla me yake da suna wanda yake hadisi na karshe shi ke goge hadisi wanda yake na farko to kenan mafiyancin malamai sun ta akan cewa kaho baya mi baya mi baya walwale arwallah baya wal baya lalata azumi to sai me yake da suna mazhaba ta hanafiya da al-imam ibn al-qayyim da su al-imam ibn taymiya dukkan suna a wannan ra'ayin har yanzu a wannan zamanin da yawa daga cikin mafiyancin malaman saudiya za a ra'ayin su kenan irin salihul fauzan da sauransu duk ra'ayin su hijama kaho yana kare mi yana kare azumi suka ce wannan hadisin na farko na mai da suna bukhari wannan ƙarin da aka zo na wahtajama wa huwa sa'imun suka ce wannan ƙari ne wanda yake shadh ma'ana ƙari ne wanda bai tabbata ba wahtajama wa huwa sa'imun wannan ƙari bai tabbata ba an gane da kyau ko sai suka ce kenan wannan hadisin na shaddad shine za a yi aiki da shi tunda wancan ƙarin bai tabbata ba ana ganewa da kyau to sai dai abin da ya alkhari dai shine mutum ya nisanci wannan kin abin da ya alkhari mutum ya nisanci yin kaho a cikin ramadan idan aka ce a kaho ba ana nuhin ba dole sai kahon shi kadai a akwai abin da ake kiyastawa akan kaho kawar misalin ɗiba jini ba da jini dukkan shi yana ɗaukar hukuncin kaho tunda me yasa aka ce kaho yana kare azumi don jinin da ake huddowa daga cikin jiki to shi ma lokacin da ka bayar da jini an huddo da jini daga cikin jikinka kenan malamai su suka ba shi hukuncin kaho kenan kamar yadda kaho yana kare azumi in mun tai a ra'ayin wanda suka ce yana karewa to haka bayar da jini a lokacin ramadan yana mi yana kare azumi an gane da kyau ko ba bayar da jini ma kawai da gangan ka hoshe ka yanka jikinka jini ya huto shi ma yana kare azumi sai dai sun ce in kaɗan ne babu laifi domin suke cewa me yake da suna al-yasiru muktafarun abun da yake dan kadan ana yashe shi kamar lokacin da ka kurkure baki wajen arwalla tabbas in kurkure baki sai wasu ruwa sun yi saura ko ko akwai wanda zai cewa in ya kurkure baki bai yarda ruwa ko kadan su tsaya dole sai sun tsaya to wannan yasir ne sai malamai suka ce al yasiru mughtafarun abun da yake dan kadan an yahe shi kenan wannan shi dai ne to sai ran sai kuma wata mas'ala har yanzu shine shi wanda aka yi ma kafa eh mun sani dan jini an huddo mishi jini ne aka ce azumin shi ya kare to shi mai yi wa dan me zai sa za a ce azumin shi ya kare a sai malamai suka ce dan saboda shi ana tsammanin idan ya jawo jinin jinin yana iya mi ya shiga a cikin cikinsa tunda baki yake sawa wanzami baki zai sa ya jawo jini ya gumdo sa ya jawo ya jawo sai ya zubda to jawo wadda takan iya ya haɗiye jinin an gane da kyau ko to shi yasa sai manzo Allah ya ce shi ma wanda ya yi kahon shi ma azuminsa ya mi azuminsa ya lalace an gane da kyau ko a takaice dai magana mafi inganci shine ƙaho baya lalata azumi amma don saboda su ma wannan malaman adillakin suna da ƙarhi kenan abin da ya alkhairi mutum ya nisanci wannan wannan shine kenan insha Allah jayyid ina tsammani an gane matsala ta ƙaho da kyau ko jayyid malai ce wa an anas ibn malik radiyallahu anhu qala an karbo daga anas dan malik Allah ya da shi awwalu ma kurihatil hijamatu lis-sa'imi farkon karhanta me yake da suna shaushawa ko kaho da aka yi ga mai azumi anna ja'far ibn abi talib shine kasancewar ja'far dan abi talib ihtajama wa huwa sa'imun yayi shaushawa yayi kaho yana da azumi famarra bihi annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya gamu da shi fa qala sai ce aftara hadhani wa'annan guda biyun gaba ɗayan su azumin su ya kare thumma rakhasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba'du fil hijamati sannan bayan wannan sai manzo Allah yayi sauki game da yin kaho lissa'imi ga mai azumi wa kana anasun yahtajimu wa huwa sa'imun kuma anas ya kasance yana yin kaho alhali na da azumi rawahu daraqutni imam daraqutni ya rawaito sa wa qawwahu kuma ya karfafa sa wannan hadisi ina jin azalal iskal ko ya kawar mana da tantama nakan cewa mi yin kaho ya mi ya halatta tun daga shi anas yake cewa da an haramta daga baya sai aka mi sai aka yi sauki babu lahi wanda yake da wanda yake da azumi yayi mi yayi yayi kaho kenan ko a yanzu babu lahi aka samu dan uwanka yana cikin tsananin bukatar jini aka ce za a ɗiban maka jini kana azumi babu lahi ka bada a ɗibi jinin naka kuma ba sai dole ka karya azumin ka ba sai in kana tsoron ka faɗi misali a wannan lokacin to ya halatta ka mi ka aje azumi domin ka'ida ce me yake da suna a wajen malaman fiqh suke cewa kullu man ihtaja al-fitra li'udhrin shar'iyyin aftara wa qada duk wanda ya buƙaci ya aje azumi dan saboda wani uzuri na shari'a to ya halatta ya aje an gane da kyau ko akwai misalai da yawa misali lokacin al-imam me yake da suna ibn ibn taymiya rahimahullahu ta'ala mutanen kabilar tatar sun kawo yaki a bagdad lokacin da suka zo suka kawo yaƙi a tsakiyar azumin ramadan a tsakiyar rana a wannan lokacin kasan mutane ba su da ƙarfi sosai a ɗabi'ance wanda yake da azumi baya da ƙarfin yaƙi ko da imam ibn taimiyya ya shi labarin wannan sai fara shela kowa ya aje azumin shi aje a tarmi makiya suka ce to kaje wata sabon fatawa mu aje azumi don saboda yaƙi kowa ya aje azumi don saboda mi don saboda aje a yaƙi makiya haka ko aka yi yake da suna wanda suka aje azumi su suka amfanar wanda su aje azumi madiya daga ciki aka hallaka su ya jawo fitina mai girma tukinan kun ga wannan sai nuna mana cewa idan da uzuri mai karhi babu lahi mutun ya mi mutun ya aje azumi daga baya sai ya ramka amma uzuri mai karhi aka ce jayyid kenan kada wani ya zo me yake da suna ya ce biki ake gidan alajuwa ne kenan uzuri ne bari ya aje azumi kamar yadda ni Allah yana gani shaida ni na ga wannan amma lokacin muna yara akwai wani mai kuɗi a anguwarmu daga cikin a garinmu ma a lokacin madawa yana ɗaya daga cikin shahararrun masu kuɗi to ya yi biki a lokacin azumi akwai mata da yawa wanda na gani wanda ba su ɗauki azumi ba dalilin biki nan saboda biki kada gurayen kaji su bar su kun san kuma a can an jima sosai a lokacin kuma ba a saba ba da wurin biki a ce wurin buɗe baki sa abin ga lokacin kun san idan ga azumi aka aihu babu wani buɗe baki da mutum zai ce a zo a yi a da rana dai ne za a yi komi a yi zanen suna a hudu wanda ba su azumi su ci wanda suke azumi shi kenan amma ba a ce a komo a yi buɗe baki da bayan aka samu wannan sunna ta mutum in yi biki ya ce kada a taru da rana sai da da marice a yi mi a yi buɗe baki to wannan shi dai ne kenan idan da bukata ya halatta mutum ya ajiye azumi ya me da suna daga baya sai ya ramka hadisi na gamba yake cewa wa na aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya tada ita annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lallai manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa iktahala fi ramadana ya sanya kwalli a lokacin ramadan wa huwa sa'imun alhali yana da azumi rawahu ibn majah ibn majah ya rawaito sa bi isnadin da'ifin da isnadi mai rauni وقال الترمذي امام الترمذي يجي لا يصح في هذا الباب شيء دو حديث da yazo a babi na kwalli to bai inganta ba an gane da kyau shine ma'anar la yasihu fi hadha babi ai fi babi liktihali lisa'im do abin da ya shahi hadisi na sa kwalli ga mai azumi do hadisan da suka zo aka wannan musu inganta ba kenan wannan hadisin bai inganta ba ko sai dai haka aiki yake al hadisu da'ifun lakin al amala alaihi sa kwalli baya lalata azumi an rawaito daga cikin magabata da suna azumi kuma suna shafa kwalli an gane da kyau ko babu laihi kenan sa kwalli baya daga cikin abin da ke lalata azumi bayan wannan yana ɗaya daga ciki kuma sanya me yake da suna qataratul ayn ake ce mishi dan abun nan da ake sa na wanda ba su da wanda suke da matsalan gani dan dafkin nan da ake dallahawa a cikin idanu shi ma malamai sun tafi akan cewa baya kare azumi a magana mafi inganci domin al-yasir ne wal yasiru muktafarun jayyid sai hadisi na gaba malike cewa wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya dada shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man nasiya wa huwa sa'imun duk wanda ya manta alhali yana da azumi fa akala aw shariba sai ya ci ko ya sha falyutimma sawmahu to ya cika azuminsa fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu domin Allah ne ya ciyar da shi kuma ya shayar da shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa walil hakim imamul hakim akwai gare sa shi kuma man aftara fi ramadana nasiyan duk wanda ya karya azuminsa a cikin ramadan cikin mantuwa fala qada'a alaihi babu ramko a kansa wala kaffara kun babu kaffara wa huwa sahihun kuma wannan hadisin ingantacce ne wannan hadisin dalili ne akan ka'idar malaman fikihu da suke cewa la yu'athiru mufattiru saumi إلا بذكر وعلم وإرادة لا يؤثر مؤثر لا لا يؤثر مفسد الصوم أو مفسد الصيام إلا بذكر وعلم وإرادة duk abin da aka ce yana kare azumi baya tasiri akan mutum sai idan an samu ɗaya daga cikin abubuwa guda uku sai da ya kasance bizikirin yana tuni an gane ko ba ya manta bane kenan didduhun nisiyan na biyu wa ilmin ya san da cewa wannan abun yana karya azumi kenan idan bai san da cewa wannan abun yana karya azumi ba azumin shi bai lalace ba an gane da kyau ko misali sabon tuba ya saba da shan shigari gobe ya tashi da azumi can da rana ya ɗauko karanta ba shi ya kunna kenan ba a ce mishi azumin shi ya karya ko sai a ce a wannan yana karya azumi sai a ce ci gaba da azumin ka amma ka sake tunda ya sha cikin bai mi ba bai sani ba an gane da kyau ko wannan shine kenan na gaba shine al-ikhtiyar ya kasance ba cilasta ka akai ba wanda aka cilasta kenan azumin shi bai kare ba an gane da kyau ko sai dai cilastawa iri iri ce ba kowa bane ya cilasta kake cilasta tana tana tana amfani so dai ina ka wannan wannan ina ba da wani misali misali na farko wanda yake shine daidai an gane da kyau ko to kana tahiya a da rana sai in daba su tare ka da bindiga su uku su sa ka a tsakiya su ce ko ka sha ruwa ko kuma su halbe ka a wani lokacin masha Allah sai hani a mari'a an gane da ko ka sha ruwan ka shikenan ka wuce da azumin ka wannan shine tunda cilasta ka aka yi sannan misali na biyu shi wannan ya inganta lahiya lau azumin ka ya tahi innama at'amaka Allahu wa saqaka kidan wannan wani rizqun ne saqahu Allahu ilayka jayyid to misali na biyu shine a kana da azumi sai wani ya tare ka da sanda kuma wani nan dan yaro haka misali wanda wanda wanda kana iya ka murkushe shi ya ce ko ka sha ruwa ko in kwada maka sandarga an gane da kyau ko to a wani lokaci in ka sha ruwa ka kare azuminka domin wannan ka karhin shi kenan bai sai maka mi ba bai sai maka barazana ba kenan cilastawa ba ta tasiri sai ya kasance wanda ya cilasta ka kin yana iya cilasta ka an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan cilastawa ba kowace take tasiri ba kenan wannan sune abubuwa guda uku la yu'assiru mufsidu sawmi illa bi dhikrin wa ilmin wa irada duk abin da aka ce yana kare azumi baya tasiri sai in mi ka sani yana karewa kana tuna ba mantuwa kai ba kuma ko kuma cilasta ka aka yi ɗaya daga cikin wannan aka samu yayi an gane da kyau wannan ka'idar kuma har yanzu wannan hadisi na tabbatar mun da ita domin maza Allah ce duk wanda ya manta ya ci ko ya sha ya ci gaba da azumin shi Allah ne ya ciyar da shi shayar da shi har yanzu kuma in ka wannan hadisin sai in ce akwai kuma wata matsala shine misali ka share kwanan dambu an gane da kyau ko roban dambu ka share ta ka kai loma ta ƙarshe sai ka tuna ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe azumi nake yi da Allah nan ka ci bulus ko kuma ka ci wahala ka ci wahala da wanda ya ci dambu bai shara ba ai kun sa akwai matsala to kun wannan shine kenan inda ka ci bulus ka shi dadi shine sai bayan ka sha ruwa an gane da ke kace alhamdulillah ka yi gyashi sai ka tuna kai azumi nake to shi kenan wannan kuma lahiya lauhani ambariya to wannan shine kenan jayyid wannan hadisin da yana nuna muna a daga cikin nemar da Allah madaukakin sarki muna ta me yake da suna duk abin da muka yi ba cikin sani ba a cikin kuskure a cikin mantuwa Allah yana yafe muna da a ce Allah zai kama mu da wannan abubuwan da babu wanda zai tsira domin dan adam haka ne siffar shi take Allah ya halice sa da me da mantuwa an gane da kyau ko ko mun samu wannan mantuwar ne daga daga kakanmu annabi adam alaihi salam wanda suke sauran tafsirin mun taɓa da wannan tarihin ya aka yi mantuwa ta zaman gado a gare mu wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abu hurairah Allah ya da shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce man zara'ahu alqai'u dukkanin wanda amai ya rinjaye sa fala qada'a alaihi to babu ramko a kansa wa man istaqa'a amma wanda ya jawo aman fa alaihi alqada'u to akwai ramko a kansa rawahu alkhamsa malaman hadisin nan guda biyar suka rawaito sawwa a'allahu ahmadu imamu ahmad ya illantar da wannan hadisin wa qawwahu ad-dara qutni imamu ad-dara qutni ya karfafa sa ina so ku san kilga mini anan kan mun shigo wurin da malai ke bayani akan abubuwan da suke kare azumi yanzu abun da muka zano daga cikin abubuwan da suke kare azumi ina tsammani ɗaya muka zano ko shine ci da sha ko wannan shine kenan ku aje mini a rubuta wannan mun ga alhijama magana mafi inganci ba ta kare azumi to ita ba mu sata a ciki tauci da sha yanzu na biyu shine nan niyan amai ko maza Allah yace duk wanda ya jawo amai to azumin sa ya kare an gane da kyau ko sai ya sake wannan azumin amma idan aman shi ya rinjaye sa ba cikin son sa bane kenan wannan ya shiga a cikin alittirar kenan wannan rayuwar ka ce ta cilas ta kaga kai amai kin misali a ce kana jin tashin zuciya kana da azumi sai ka zura hannunka a cikin baki kai amai ka kare azumin ka an gane da kyau ko sai ka biya wannan azumin to idan ya kasance aman shi ne zo da kanshi to a wani lokacin kuma azumin ka yana nan azumin ka bai kare ba kina har yanzu wannan yana ƙara tabbatar mun da waccan ka'idar la yu'athiru mufsidu sawmi illa bi dhikrin wa ilmin wa irada wannan shine kenan jayyid kenan mun samu na biyu daga cikin abin da suke walwale azumi shine mi amai jayyid sai hadisi na gaba a maliki cewa وعن جابر وعن جابر بن عبد الله دغ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الله يددسو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare sa kharaja amal fathi ila makka fi ramadan ya huta a shekarar da aka bude me yake da suna makka a cikin ramadan ma'ana shekarar da aka yi fathu makka ya huta a cikin ramadan fa sama sai azumi hatta balaga kura al-ghamimi har sai da suka kai a wani wuri da ake cewa kura al-ghamim fasaman nasu mutane su ma suka yi azumi thumma da'a bi qadahin min ma'in sai ya kirawo da a kawo masa kohi na ruwa farafa'ahu sai ya daga sa hatta nazara nasu ilaihi har sai da mutane suka kallo zuwa gare sa fa shariba sai ya sha thumma qila lahu ba'da dhalik sannan sai aka ce masa bayan wannan inna ba'dan nasi qad sama lalle wasu mutane ho sun yi azumi ba su kare ba da ka kare fa qala sai ce ulaikal usat ulaikal usat wannan sun saba wannan sun saba wa fi lafzin a cikin lafazi fa qila lahu sai aka ce masa innan nasa qad shakka alaihim siyam mutane ho azumi ya musu tsanani wa inna ma yantaziruna fi ma fa'alta suna jiran ne su ga abin da zaka yi fada'a bi qadahin min ma'in sai ya kira da a kawo masa kohi na ruwa ba'da al'asri bayan la'asar fa shariba sai ya sha rawahu muslim muslim rawaito wannan hadisin yake da suna takaita wannan hadisin shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta a fatu makka a cikin lokacin ramadan mutane suka ɗauki azumi aka tai da azumi suna a cikin tahiya sai aka kama manzo Allah labari akan cewa mutane ho azumi ya musu wahala mutane na ta faduwa dan saboda tsananin rana kuma ga azumi balaguro kuma tahiya a ƙasa akan dokuna da aka gaya manzon Allah haka nan sai manzon Allah ya tausan su sai yace a kawo masa ruwa kun bayan la'asar fa a kawo mishi ruwa aka mishi ruwa sai manzo Allah ya zo a tsakiyar su ya daga kowa na kallo sai ya sha ya karya azumi saura su ma suka aje azumi tunda manzo Allah ya aje sauran kuma suka ce a mu muna iyawa sai mun sai mun kai shi an gane da kyau ko to shine sai manzo Allah da aka bashi labarin ai wasu bu su aje ba sai da suka kai shi sai ce wannan sun saba wannan sun saba bai dace ba a ce ni manzo Allah na aje amma akwai wanda suke ganin sun yi ni iyawa su za su aje su ba za su aje ba an gane da kyau ko wannan hadisin akwai darasi mai yawa a cikinsa darasi na farko yana nuna muna wai ashe da mutum yana azumi ba a ce bai kasance rago dan kana azumi bai dace ba a ce ka zama to rago an gane da kyau ko sai inda ya kasance a kana so dai ka keɓance kanka ne dan ibada amma kawai ko da yaushe kana kwance akwai wanda me yake da suna in dai an ce ana azumi to shi aikin komai ba zai ba ko da yaushe kwance yake kun ga wannan ya saba ma manufa ta azumi domin da yawa daga cikin yaƙoƙin manzon Allah cikin azumi yayi su kuma da azumi suke tahiya sai can ba a rasa ba in wahala ta yi tsanani ne sai a ajiye azumi idan muka lura a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wanda dai zai nuna muna idan mutum yana azumi ashe ana so yi kokari ya kasance da taurin rai wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin fada sai ya ce man minkum asbaha al-yawma sa'ima waye daga cikin ku ayo ya tashi yana azumi abubakar ya daga hannu ya ce ana ya rasulullah lokacin ba lokacin azumi bane amma azumi na nafila abubakar yace ni ya ma'aikin Allah sai ce wa man minkum wa man minkum al-yawma ada marida waye daga cinku a yau ya ziyarci maras lahiya duka aka yi shiru abubakar yace ana ya rasulullah sai yace wa man minkum al-yawma ittaba'a janazatan waye daga cinku a yau ya raki gawa abubakar har yanzu shi kadai yace ana ya rasulullah ni ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya kara cewa wa man minkum al-yawma at'ama miskina waye daga cikin ku a yau ya ciyar da miskini Abubakar ya daga hannu yace ana ya rasulullah ni ya ma'aikin Allah Abubakar shi kadai to kashi inda abun dadin yake sai manzo Allah yace majtama'at hadhihi al-khisal fi yawmin fi ahadin illa adkhalahu Allahu al-janna babu wanda babu mutunan da zai hada wannan abubuwan a rana guda a ini guda face dalilin wannan Allah maɗaukakin sarki ya shigar da shi aljanna wallahi wannan hadisi ni ina ba kowa daga cikin mu shawara yayi kokari a rana guda yayi kokari ya hada wannan abubuwan a cikin rayuwarsa kada ya mutu bai hada wannan abubuwan ba domin Allah subhanahu wa ta'ala yake manzo Allah yake cewa inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi aljanna ku saurara tallar Allah hajar Allah kayan tallar Allah tsada ke gare su hajar Allah ita ce aljanna tsada ke gare ta don haka mutumin kirki duk aikin da aka ce mishi zai iya bashi aljanna yana kokarin yin sani kowanne daga cikin mu yi kokari a cikin wannan azumin ya hada wannan abubuwan guda hudu abu ne mai wahala kana dauke da azumi ka je ziyarar maras lahiya sannan kuma ka je wajen mi ka je bin gawa musamman a cikin yamai da ba ko da yaushe ake wannan ba bayan wannan kuma ka samu abin da zaka ciyar da wani miskini idan kai wannan to kana ɗaya daga cikin ka samu wasu daga cikin garantirkin na aljanna in waccan ba samu ba wannan ta samu domin duk ibada da muke babu wanda yake da tabbacin Allah ya karba to shine matsalan shi yasa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka yi ibada ba wai alfahari suke ba sun yi kaza sun yi a'a bayan sun kare yanzu damuwar da take bi musu baya Allah ya karba ko bai karba ba to shi yasa kenan mutunan kirki baya da hutu duk wanda yake yana son aljanna ya kai tuzuru da kake son horul ayin zama bai same ka ba an gane da kyau ko wani tuzuru a kusa na yayi dariya eh da kai nake shine na taɓa baku labarin wani ko me yake da suna Umar bin Khattab ya biyo akan hanya ya ga wani wani tuzuru yana wasa da dutse yana Allahumma zawijni min hurul ayin ya Allah ka aura min hurul ayin sai Umar ya ce ya hada a'azamta al-khitbata wa asa'ta al-mahra ka nemi yan babban gida sai dai sadakin da ka kawo bai taka kara ya karya ba kai dan matsayacin gida kuma kana son yan babban gida me yake nihi baka damu da ibada ba kuma kace kana son hurul aini sadakin hurul aini ho shine azumi da qiyamul laili da abin da ya kama da haka a takaicen uwa mu yi kokari mu tara wannan wannan hadisi na namuna ashe mai azumi ba a ce bai kasance rago kai jarumta insha Allah wannan shi zai sa azumin ka Allah madaukakin sarki ya so shi wannan shine kenan kenan wannan hadisi yana nuna mana yadda manzo Allah yake tausayin al'ummar shi ku ji shi manzo Allah yana iya taida azumi domin wanda yake kwana uku yana azumi ba tare da ya ci komi ba a kwana ɗai kun san ba zai mishi wahala ba yana iya kai azumin amma don saboda sauran al'ummar tashi so aji ya zo a tsakiyar ini ya ɗauka ya sha don saboda so aji akwai tausan da ya kai wannan babu shi wannan shi ne kenan a takaice wannan hadisin har yanzu yana tabbatar mun da ka'ida da muka faɗi a can baya kullu man ihtaja al-fitra li'udhrin shar'iyyin jaza wa qada ko kuma aftara wa qada duk wanda ya buƙaci ya aje azumi don saboda wata larura to ya halatta ya aje shi amma daga baya sai ya mi sai ya biya shi gashi a cikin balaguro azumi yayi wahala manzo Allah ya aje sahabbai sun aje daga baya suka mi suka ramka jayyid a hadisi na gaba malai yake cewa wa an hamza ibn amr al-aslami daga hamza dan amru al-aslami radiyallahu anhu Allah ya da shi annahu qala ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni ajidu fi quwwatan ala siyami fi safari ni ina jin karhin yin azumi a cikin balaguro fa hal alayya junahun har akwai laihi idan nayi azumi ina cikin balaguro fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce hiya rukhsatun min Allah shi wa azumin nan da aka ce ka aje in kana balaguro sauki ne wata rahusa ce daga Allah faman akhadha biha fa hasanun wanda ya dauki saukin da Allah ya masa to yayi da kyau waman ahabba an yasuma fala junaha alaihi wanda kuma ya so ya yi azumi a cikin balaguran babu laihi a kansa rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin wa asluhu fil muttafaqi alaihi asalin wannan hadisin yana a cikin bukhari da muslim min hadithi aisha daga hadisin aisha anna hamza tabna amrin sa'ala akan cewa hamza bin amr shine yami ya tambaya wannan hadisin me yake nuna muna yana fassara muna fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar idan kuna azumi idan kuna cikin rishin lahiya ko a balaguro to ya halatta ku aje azumin daga baya sai ku ramkasa to wannan hadisin yana nuna muna ashe idan kana balaguro ba wai a ce dole ba ba dole bane sai ka aje azumi kana iya kai azumin ka in kana so domin gashi manzon Allah ya ce ma wannan sahabin rahusa ce in kana so kai in baka so ka me ka bari to sai dai manzon malamai sun yi sabani menene yi al-afdal menene yahi dacewa idan kana bulaguro ka tai da azumin ka ko kuma ka aje azumin wanne yahi dacewa mu yi hadisi na gaba sai mu tattauna wannan mas'alar jayyid da hadisi na gaba yake cewa wa an ibn abbas an karbo daga ibn abbas radiyallahu anhu ma qala rukhisa lish-shaykh al-kabir an yi sauki ga lattizo an yuftira ya aje azumi wa yut'ima an kulli yawmin miskinan sai ya ciyar a kowanne ini miskini wala qada'a alaihi kun babu ramko a kansa rawahu ad-daraqutni imamu ad-daraqutni rawaito sa wal hakim da imamu al-hakim wa sahahahu kuma sun inganta wannan hadisin wannan hadisi yana nuna muna daga cikin al-muftiruna fi ramadan wanda ya halatta su aje azumi a ramadan daga cikin su ash-shaykhul kabir latizo kamar yadda ya zo a athar akan cewa anas bin malik lokacin da tsoha ya kama sa ya kai shekara ɗari irin wannan ya kasa yin azumi sai kasance yana abinci mutane suna azumi shi kuma yana abinci yana ciyar da miskinai kuma wannan hadisin sai ƙara tabbatar mun da haka kenan lattizo wanda baya iya azumi ga hukuncinsa ba zai yi azumi ba zai ciyar da miskini yanayin ciyarwar yake ciyarwar yanayin yadda yake shine imma ka dafa abinci gyararre ko kuma ka hidda abinci wanda yake wancan na mai da suna na mudu amma malamai suna ganin abin da ya dacewa shine a hudda abinci gyararre wanda idan an ba talakaci kawai zai domin a lokacin su su dahuwar abinci baya da wahala an gane da kyau ko idan ka bashi alkama yanzu da matar shi ta surhe aka aza saman tukunya sai ci yanzu kuma idan ka bashi shinkafa ka bashi shinkafa mudu biyu ai ka bashi aiki sai yadda ma zai na gyaran shinkafar sai ya shinkafar mi sai ya shinkafar tsada sai an so mai sai an so a ramaji sai an so wane ne sai an so a tarugu da sauransu to shi yasa malamai suka ce ashe abin da ya dacewa shine a bada abinci gyararre ko kuma abinci mai saukin sarrafawa kawai misalin garin rogo ka bashi garin rogo aka garin rogo suka rinka dugo ne kawai zai sa ya jika to duka wannan abin da dai ake so shine abu da wanda yake da sauki wannan shine kenan jayid kuma mutum yana da dama ya kilga kwanakin da ya aje azumin kamar lattizo misali horkon ramadan sai ya tara mutum talatin a yi musu buɗe baki shi kenan ya huta har ya biya kukuna ta azumi shi ya kare azumin shi an gane da kyau ko to wannan shine kenan ko kuma a'a yanzu baya da dama sai ya bari sai zuwa karshe karshe lokacin da ya samu dama sai ya kilga ɗa nawa suka bar shi sai ya me sai ya ciyar da su amma al'afdal shine kada ya jinkirta imma ya kasance radda aka yi azumi an yi buɗe baki amma wani buɗe baki ko kuma ya ciyar da abincin kahin me kahin azumi amma ba a so ya jinkirta ya jinkirta sai kwana sai an yi kwana biyu sannan ya biya na kwana biyun nan da abin da ya kama da haka kamar nan makruhi ne ba ba laihi bane jayyid wannan shine kenan abin da wannan hadisi ke karantar da mu kenan lattizawa ga abin da ake musu to wani zai iya cewa ya ne ake gane lattizon da baya iya azumi a ya ake ganewa to wannan shi al'amru mai ke da suna lil mukallaf ma'ana shi tsohon shi zai diba da kansa ba likita zai ce mai bai iya ba ko kuma jikokin shi ne za su ce mai bai iya ba ko ɗiyan shi a'a shi zai diba da kanshi ya gwada ya gani da ke ya kai shi yana suma yana faɗuwa ana zuba mishi ruwa to a wani lokacin shi kanshi ya san da ba zai mi ba ba zai iya ba ka'ida ce a wajen malamai suke cewa kullu ma la yu'rafu illa min jihati shakhsin fala yustakhlafu fi khabarihi fihi dukkanin abun da mutum shi kadai yake iya bada labarinsa to idan ya bada labari ba za a ce ba sai ka rantse misali tsoho ne ce ba zai iya azumi ba ba za a ce ba rantse ba za ka iya ba ya ce bai iya ba shikenan an gane da kyau ko maras lahiya ne ce ba zai iya azumi ba ba za a ce ba rantse ba za ka iya ba shikenan domin in bai bashi da Allah shi ya sani lana zawahir wallahu ya tawalla sara'ir mu za mu yi aiki da abin da yake abin da yake zahiri wannan shine kenan a sai hadisi na gaba malai yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya dada shi ya ce ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala wani mutum ya zo wajen ma'aikin Allah sai ya ce halaktu ya rasulullah na halaka ya ma'aikin Allah ƙala ya ce wa ma ahlakaka mi ya halakar da kai ƙala ya ce wa ƙa'atu alamra'ati fi ramadana na abka ma matata a cikin ramadan allahu akbar kun sa abin da birgini a cikin wannan tashin hankalin da ya shiga haka ne mutunan kirki yake idan ya wani sabon allah ta lallabiya ta kama sai fara a cikin sabon allah tana shiga tashin hankali kuma wannan alama ce ta imani a duk lokacin da za ka yi wani sabon Allah hankalinka bai tashi ba baka damu ba to wallahi akwai matsala ka binciki zuciyarka kina alama ce ta kana da saurin imani ka yi wani sabon Allah ka yi nadama ka shiga a cikin tashin hankali to kun gani da ya zo yanayin maganan sama ya nuna yana cikin tashin hankali a wata riwayar ma cewa ya halaktu wa ahlaktu ya rasulullah na halaka kuma na halakar dan me yasa dan saboda ba shi kadai abun ba ko jayyid kina yace waqatu al-imra'ati fi ramadan na abka ma matata a cikin ramadan fa qala sai yace hal tajidu ma tu'tiqu raqaba hal zaka samu abinda zaka yantar da wuya zaka samu bai wanda zaka yantar ku ba wanda zaka yantar qala la yace a'a qala yace fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain har kana iya kai azumi na wata biyu jere da juna qala la yace fa hal tajidu ma tut'imu 60 miskina har za ka samu abin da za ka ce da miskini sattin ƙalala ya ce a'a sun majalasa sannan sai ya zamna fa'utiyan nabi sallallahu alaihi wasallam bi arakin sai aka zo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kwando shi ne arak kwando fihi tamrun wanda a cikinsa akwai dabino faƙala sai ya ce tasaddaq bi haza ka yi sadaka da wannan ma'ana ka je ka ce da miskini sattinkin da aka ce faƙala sai ce a ala afƙara minna ya ma'aikin Allah zan ciyar da wanda ya hini talauci fama baina kawon manzan Allah ya ce e sai ce fama baina labatai ha ai babu abin da yake tsakanin dutsen ta guda biyu duwatsun da suka sa madina a tsakiya su ne labatai ha babu a tsakanin wannan duwatsun da suka sa madina tsakiya ahlab ahl ahlu baitin mutanen gidan da ahwaju ilaihi minna suka hi mu bukatar wannan dabinin da kace mu sadaka da shi ma'ana ya manzo Allah cikin Madina babu wanda ya kai mu talauci kuma ka ce wanda ya hi mu talauci zamu ma sadaka to ya za a yi kenan mun hi kowa bukatar abin da kace mu sadaka da shi fa dhahikan nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya dariya hatta badat an yabuhu har sai da haƙoransa na gaba zagansa ta bayyana sun makala sannan sai ce idhab fa at'imhu ahlak je ka ciyar da iyalin kashi rawahu sab'a marawaita hadisin nan guda bakwai suka rawaito sa wal lafzu li muslim lafazi kuma wannan na muslim ne Allahu akbar wannan hadisin akwai darasi mai girma a cikin sa ma'ana wannan hadisi na namuna wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ji tsoron Allah Allah zai samu sama huta inda wani ne yi wannan alfashar da labewa zai yi shikenan ba zai zo ma ya gayi ba to amma gashi shi ya shiga cikin tashi hankali ya zo ya gayi dalilin tsoron Allah da ya zo ya yi ya nuna da ƙarshe Allah madaukakin sarki ya mi ya arzuta shi gashi da abinda zai ciyar da miskini sai tunki aka ce je ya ci a takaice wannan hadisi yana muna bayanin min mufattirati siyam yana daga cikin abin da suke lalata azumi shine jima'i saduwa da iyali a cikin mi a cikin azumi a ini na ramadan an gane da kyau ko asali jima'i a lokacin ramadan ma gaba ɗaya ne aka haramta shi a asali kamar yadda yake azumi na ahlul kitab su ma haka nan ne lokacin azumin su ko matan su ba halitta sadu da su to har lokacin manzo Allah a farko farkon da aka fallanta azumi haka haka abun yake idan mutum yana da lokacin Ramadan baka da damar ka sadu da iyalinka hatta da dare to daga baya sai Allah ya sabkar uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ita ce ayar da muka ce za mu bari sai shekara mai zuwa ko wanda suka halarta wajen wata muhadara da muka yi sonishi tafsiru ayatus siyam ko da muka wannan ayar sai na ce ina ganin tuzurai sun yawa a gabana kuma wannan ayar masu aure kamata a fassara ma ita na ce to wata shekara kan sannan tuzurai sun rage sai a fassara jayyid to wannan ayar da allah maɗaukakin sarki sauko ta sai aka ce to babu laihi an ba ku damar ku sadu da iyalinku a cikin daren ramadan amma a cikin ranar fa baya halatta kenan daga cikin abin da ke kare azumi shine saduwa an gane da kyau ko saduwa da iyali yanzu mun samu abu nawa daga cikin abin da suke kare azumi nawa uku ko ku zano mini su aha al'aklu wa shurbu ci da sha aha alqai'u amai a wal jima' da jima'i jayyid to mun samu jima'i za mu zo gaba in muka kare yin su abin da ba su zo a hadisi ba sai mu zano su jayyid a hadisi na gaba nan malamai sun tattauna wannan kafara da take akan wanda ya wanda ya sadu da iyalinsa a takaice shi wanda ya sadu da iyalinsa a lokacin Ramadan a cikin inin Ramadan abubuwa guda biyar ke akan sa idan ka sadu da matarka a Ramadan na farko kana da ka tabka babban babban laihi domin Allah ya hana kai na biyu azuminka ya kare na uku sai ka ci gaba da yin azumin an gane da kyau ko azumin sai ka ci gaba da yinsa kuma ya kare na hudu sai ka ramka wannan azumin na biyar kuma sai ka yi kafaratun mughallaza kafara mai tsanani domin kafara mai tsanani ce yantar da baiwa azumin kwana nawa wata nawa biyu jere da juna kashi ta Allah abun akwai tsanani sosai na uku menene ciyar da miskini sattin to malamai sun yi sabani shin wannan al-takhyir ne ko kuma alat tartib ma'ana sai in an rasa guda ne za a yi guda ko kuma a duk wanda ka iya daga cikin su shine za ka yi magana mafi inganci shine mutum yana da zaɓin cikin wannan abubuwan guda uku yayi wanda yake iyawa wanda yake ganin saukin sa na san ku kowa zai ce na ƙarshe ya yi sauki ko ce da maskini 60 azumin wata biyu jere da juna san akwai matsala wata biyu jere da juna kana azumi kenan na ƙarshen shi ya yi sauki wannan shine kenan kamar yadda aka samu a lokacin daula ta andalus ɗaya daga cikin khalifofi a lokacin ramadan ya sadu da matarsa sai yasa a kirawo masa yasa a tambayi masa fatawa ta malumai dangane da me kafararsa sai a lokacin ina tsammanin yahya ne ina tsammanin al'andalusi shine ba da fatawar akan cewa a sarki abin da ke a kanka shine za ka yi azumin wata biyu jira da juna ya ce babu wani sauki a cikin wannan aka ce masa babu wani sauki an gane da kyau ko? ta kun san sarakai yanzu kuma tuba ya tura a ƙara tambayin shi wani malami kun san mutane da dubara ya aka tambaye mun ga malami aka ji akwai tsauri sai a ce to bari mu nemi mai sauki sauki to sai nemi wasu malamai sai suka ce mishi a'a ai zabi ne ke gare ka ba a ce ba dole ga abin da zaka yi sai aka kirawo sa to kama sarki laihiwa ka ce sarki wata biyu zai kuma sai kuma gashi malamai da yawa sun ce a'a yana da zabi ne sai ce abin da yasa ya ce sarki azumin wata biyu ya ce don saboda ita kafara an sata ne don saboda ukuba ya ce to shi sarki cikin wannan abubuwan guda uku babu abin da yake ukuba gare sa in ba azumi ba an gaya da kyau ko to in dai bayu ne bayu aru aru cike suke da gidan in ya yantar da guda kenan ko gashin kansa ma bai tashi ba in miskine ne dama kullun cikin ciyar da su yake to amma azumi shine zai daftar da shi to wannan shine kenan jayyid kenan a hadisi na gaba mala yake cewa wa an aishata wa ummi salama daga aisha da ummi salama radiyallahu anhuma Allah ya dada su annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi kana yusbihu junuban min jima'in ya kasance yana wayuwa sahiya da janaba ta jima'i da yayi thumma yaghtasilu sannan sai wanka wa yasumu yayi azumi متفق عليه بخاري ده مسلم سكر ويتوسا وزاد مسلم مسلم يا قارا في حديث أم سلمة أحاديث أم سلمة ولا يقضي كما بايا بيان أزمي wannan hadisin abin da ke karantar da mu shine janaba ba ta da tasiri akan azumi janaba tana tasiri akan sallah ko akan da yawa daga cikin ibadu amma banda azumi kina janaba ba ta da tasiri ba ta tasiri akan azumi domin akwai wasu malaman da suke bada fatawar cewa idan mutum alfijiri ya keto ya isko sa a cikin janaba an gane da kyau ko to shi kenan ba zai ɗauki babu azumi amma na ko ya ko yayi azumi azumin bai yi ba to shi samalan ya kawo wannan hadisi ne nuna mana wannan ba gaskiya bane manzo Allah yana yin haka nan ya tashi asali ma dalilin shi ne Aisha da Ummu Salma da aka tambaye su akan haka nan wai shin da gaske ne in mutum alfijiri isko sa da janaba azumin sa ya lalace ko kuma ba zai yi azumi ba azuminsa ba zai karɓu ba shine suka ce a'a manzo Allah ya kasance yana tashi da sahi da janaba kuma ya ci gaba da azuminsa wannan shine abin da wannan hadisi ke nuna muna wannan hadisi kuma yana nuna muna hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya ba manzon Allah damar ya auri mata masu yawa kuma hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki musamman yasa daga cikin matan manzon Allah Aisha ita kadai ce yar karama sauran duka lattizawa ne daga wanda suke warin shi sai wanda suka girme mishi an gane da kyau ko aisha ita kadai ce karama don me yasa don saboda bayan manzon allah ya rasu akwai hukumce hukumcen da ba wanda zai iya sanin su in ba su ba matan shi to sai su me sai su bada wannan fatawar yanzu in ba matan manzon allah ba akwai wanda zai iya bada wannan labarin babu wanda zai iya badawa wannan shi ke nuna mana hikima ta auren manzon allah sallallahu alaihi wasallam da matayensa jayyid a hadisi na gaba mala yake cewa wa na aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya dada ita annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzo Allah ya ce man mata wa alaihi siyamun duk wanda ya mutu akan sa akwai azumi sama anhu waliyuhu to waliyinsa majibincinsa zai biya masa wannan azumin muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin kina wannan hadisi na namuna azumi yana ɗaya daga cikin haƙƙin Allah yana ɗaya daga cikin bashi da idan mutum ya mutu ana bin sa sai ya biya an gane da kyau ko to sai dai dangane da biyan azumin wanda ya rasu kala biyu ne malamai suna kasa mutanen da suka mutu da azumi kala biyu akwai a meki da suna almayit almayitu alladhi tamakkana min alqada wa lam yaqdi hatta tuwfiya wanda ya mutu ana biyansa azumi ya samu damar ya biya bai biya ba har ya mutu an gane da kyau ko kenan sakaci ne bai biya ba har mutuwa ta iskosa to wannan suka ce shine za a biya ma azumi domin shi ya samu damar ya biya bai mi ba bai biya ba to sai suka ce na biyu shine almayyitu alladhi lam yatamakkana min alqada'i hatta tuwfiya wanda ya rasu bai samu damar biya ba ma'ana an bisa azumi tun bayan azumi ya tarshin lahiya har yadda su bai samu lahiya ba kenan bai samu damar mi ba bai samu lokacin biya ba to suka ce wannan ba za a biya masa ba domin me yake da suna la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kenan suka ce shi wannan ba za a biya mishi ba a takaice wannan hadisi na namuna ashe yana da kyau idan mutum ya rasu a zan kokarin bincike ana biyansa azumi ko ba a biyansa musamman mata an yi yawan samu wannan a gare su yana da kyau a zan bincikawa kamar da ake binciken bashin da ake biyar su na kuɗi to fadainullahi a haƙƙo an yi kuda bashin Allah shine hi cancanta a ce an biya wannan shine kenan jayyid a me hadisi na gaba a babin ya kare to akwai matsaloli ko matsala ta farko mun ce a gaba za mu gani shin mutum ya ɗauki azumi lokacin da yake cikin balaguro shi yahi ko kuma ya ashe wannan matsalar hatta malamai sun yi saɓani a kanta yin azumi a cikin balaguro shi yahi ko kuma ashe azumi da farko dai ba ko da yaushe bane mutum dan yana balaguro zai ashe azumi ma'ana ba da kace ba za ka yi balaguro ne shikenan za ka ashe azumi a'a sai ka shiga a cikin balaguron an gane da kyau ko sai ka shiga a cikin balagurin malamai suka ce sai ka bar garin ku an gane sai ka huta daga garin kun zo a ƙarshen gari ta tabbata dai tahiyya za a yi ta sai ami sai a ajiye azumi an gane da kyau ko domin tahiyya hausa ke cewa ko da ke komowa ne suka ce tahiyya kai tahiyya kai ke da ita amma dawowa Allah ke da ita to har tahiyya ma Allah ke da ita dan me yasa suka ce dawowa Allah ke da ita dan saboda tana yawa abin da kaje nema baka samu shi ba to wannan shine to ko tahiyya ma Allah ke da ita nawa ne ya shirya ya daura damara har ma ana a cikin mota za a cewa ai kaza ya faru sai an komo kenan ba shi yadda tahiyyar ba kenan shi yasa azumi idan misali Allah idan zaka yi tahiyya karhe goma bisu za ta tashi in dai kana so ka ajiye azumi to da asuba ka dauki azuminka sai an shiga a cikin bis an kai karshen yamai a wannan lokacin in ya so an kawo bariyar inda masu dan burodi burodi nan da gato gato in ya so ka sai gato guda ka kai buɗe baki ko wannan shine kenan kenan ka aje azumi amma in ba shi ba tun daga gida tun gidan biska fara ce ce to kai lahi wannan shine kenan to mu zo ga mas'alan mu ka aje shi yahi ko kuma ka ci gaba da yi to da farko wasu malamai suka ce a'a mutum ya aje shi yahi komai saukin balaguran dalilinsu kuma suka ce shine a hadisi mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha yuhibbu an yu'ta rukhasahu kama yuhibbu an yu'ta azaimahu Allah yana son idan yayi rahusa a karba kamar da yake son idan yayi cilista abu a yisa kamar da yake so ku yi azumin ramadan to haka yake so saukin da ya muku idan za ku je balaguro ku aje azumi wannan shine dalilin su an gane da kyau ko jayyid wannan kuma dalili kun ga ga dalilinsu dalili ne kuma mai karhi to malamai wasu malamai kuma suka ce a'a abin da ya yi shi ne mutum ya ɗauki azumi aka ce don me suka ce domin ba a taɓa rawaito wa manzon Allah a lokacin ramadan ba yana azumi ya aje azumi in ba so guda ba da ya ga mutane sun sha wahala sai ya aje don su masu yi don su masu aje kenan da a ce aje azumin ya hida manzon Allah duk in zai balaguro me zai yi ashe azumi zai an gane da kyau ko to kun gani da wannan dalilin da wancan a ganin kuwa zai hi karhi a wa zai hi karhi kenan ana buƙatar aljamu bainal bainal adilla ko jayyid to aha now ajewa shi zai hi karhi don me yasa ba ɗaya da sauran jama'a yake ba jazakumullahu khairan wannan ma wisha ce mai kyau ra'ayi ne mai kyau wanda kuma yana iya tahiya akan wancan jayyid a akwai wani mai magana aha hususiyya ce tashi
wanda ya ya kyauta wanda kuma bai aje bai ba bai da laifi ya yi kyawo jazakumullahu khairan sai dai akwai ɗan abin da zan gyara maka shine zance na khususiyya malamai suka ce al'aslu fi af'alin nabi sallallahu alaihi wa sallama at-tashri' illa bi dalil ikhtisas duk abin da manzon Allah yana nuhin kowa ya halatta yi sa sai da dalilin da yana cewa shi kadai yake banta gare shi kenan suka ce ba a cewa wannan abun manzo Allah ne kawai aka halatta ma shi sai idan da wani dalili karara wanda ya ce wannan na manzo Allah ne shi kadai an gane da kyau ko jazakumullahu khairan wishi hakin da ka bada tana da abin ga sosai to wannan magungunan nasu an gane da kyau ko irin su shi ake ce ma mas'ala ijtihadiyya irin su ne malaman usul suke ce ma la inkara fi masail ijtihad an gane da kyau ko shi ake cewa mas'ala ta ijtihadi abinda babu dalili karara wanda ya nuna ga wanda yahi wannan ya ce wanga yahi wannan ya ce wanga yahi to shikenan kai mukallidi sai ka in ma wancan zaka bi in ko wancan zaka bi in kuma kai malami ne kai ma sai kai naka ijtihadin amma dan kaga wannan yayi ba zaka ce mishi yayi laifi ba dan shi ma yana da me yana da dalilin sa an gane ko shine ma'anar la inkara fi masail ijtihad jayyid to amma akwai wani hadisi wanda ya nuna cewa sahabbai ma daga cikin sahabbai akwai wanda su ma suna yin azumi ana mi a in ana balaguro kenan ba manzon Allah bane kawai kenan wannan sai nuna mi magana ta khususiya babu ta ko tunda akwai sahabai su ma akwai masu yi to akwai malamai na uku wanda kuma wannan shine ra'ayi wanda gaskiya ne a nawa ra'ayi shine yi suka ce wannan ya danganta da halin mai azumi da halin shi mai balaguran za ka shi balaguran a kana iya azumi eh, ina iyawa ba tare da wahala ba to ishi yahi alkhairi za ni je balaguro ka ina iya amma sai na sha wahala to ashe shi yahi alkhairi an gane da kyau ko dalilin shi kuma shine ya zo a hadisi na bukhari da muslim sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai yace sun kasance suna balaguro sai ce fa minna sa'imu wa minna muftir daga cikin mu akwai mai azumi daga cikin mu akwai wanda baya azumi sai ce wanda yake azumi baya aibanta mai azumi haka mai azumi baya aibanta wanda baya azumi masu azumi ba sa cewa kai ku ji raggaye dan balaguron ga da za a yi ba ku doka azumi su kun masu wanda suka ajiye azumi su ce ku ji yan tsanani 'yan tashaddud Allah ya muku sauki ku rike sauki sai ku kirkan sarki kuna bakan ku wahala yace babu wanda yake aiban tawadi kenan wannan sai na daga halin wane ne daga halin mutum ne an gane da kyau ko wannan shine kenan idan halin ka san kana iyawa abin da ya alkhairi shine kai kuma ni har yanzu yana daga cikin abin da yasa naga mutum yayi azumi shi yahi shine domin shi Ramadan yana da wata falala wata hurma wadda a bayanta duk azumin da za ka ramka duk lokacin da za ka yi shi ba za ka taɓin shi a cikin lokaci mai daraja ba kawan mi kaman cikin mi kaman cikin wannan wata a gane da kyau ko sannan wancan hadisin na ruksa na sauki akwai ka'ida a wajen malaman usul suke cewa li kulli ka'idatin mustathniyat a cikin kowace ka'ida akwai togaciya a cikin kowace ka'ida akwai mi akwai togaciya ma'ana abin da suke nihi anan shine ba kowanne lokaci bane ya kasance ka yi rahusa shi ya hi dacewa da ka ƙibin rahusa ba hadisin ya nuna ba mutum ya bi sauƙin Allah shi Allah ya so to akwai lokacin da kada ka bi sauƙin shi Allah ya so an gane da kyau ko misali lokacin da za a je a wajen yaƙi an yi shelar jihadi an gane da kyau ko to daga cikin wanda aka yi ma sauƙi shine laisa lil a'ma harajun wala lil a'raj harajun ko jayyid wanda yake gurgu babu lahi ya tai a wajen yaƙi an masa sauƙi ya tai a wajen yaƙi to dan Allah da ya zamnawarsa da ya je a wajen yaƙi dan Allah wani ne hifalala a ya shi yaƙi shi yasa aka samu Abdurrahman bin Auf da gurguntarsa amma bai yadda a je yaƙi bai tai ba tare da cewa akwai rahusa ko amma sai ya bar rahusa kin an gane da ke ko ma'ana dan an ce rahusa ba ana nihin ba ko da yaushe shine abin da yake mai da suna mafifici akwai lokacin da kakkabe rahusar shi yahi dacewa a takaice dai abin da ni na kwadaitar da mu shine mu yi azumin mu musamman idan muka lura wannan zamanin balaguro ba ya da wahala sosai ko a cikin bisu zaune kake a cikin AC sami kuma wanda zai balaguro a cikin jirgi jayyid to har yanzu kuma malamai suna tattaunawa dangane da wanda yake cikin balaguro na sabon Allah ya halatta ya aje azumi ko bai halatta ba an gane da ke ko wannan ita ma ta matsala ce to a nan zan bako ta ka'ida shine suke cewa la tustabahu rukhsatu fi ma'siya la tustabahu rukhsatu fi ma'siya ba a yin rahusa a cikin sabon Allah an gane da ke ko bil misali yattadhi al maqal lokacin kokowa ana kokowa lokacin azumi misali za ka je a wajen kokowa a cikin azumi daga yamai zuwa agades sai an kwana akan hanya kuma hanyar ba kyau an gane da kyau ko to wasu malamai suka ce balaguranka na farko na menene na sabon Allah kenan ba za a maka rahusa ba a ce kai ya halatta ka aje azumi sai ka tafi da azumi in ka aje shi kuma kayi me kayi lahi dan saboda balaguran da zaka ba nami bane a ba nami bane ba na biyayya bane na sabon Allah ne kuma Allah da kansa me yake cewa wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan ya ka ce ma an maka rahusa kenan an taimaka maka ne a wajen me a wajen sabon Allah an gane da kyau ko ko da ke akwai malaman da su gani a wannan ai Allah ya ce dai yayi sauki duk balaguro ba a ce ba balaguro sai na saban Allah eh balaguro na saban Allah baya a ciki amma dai magana wadda take ita za ta hi za ta hi tsoratarwa shine ma'ana balaguro na saban Allah babu me babu rahusa a ciki irin shine malamai suke cewa ku kasaru misali za ku je balaguro wajen kokowa ko wajen kwallo kwallo ta caca misali gani duk balaguron da za ku yi malamai suna ga baya halatta ku yi me ku yi kasaru la tustabahu rukhsatu fi ma'siya ba a halatta rahusa a cikin mi a cikin sabon Allah nan muka zo karshen darasin mu na yau insha Allah sai Allah ya kai mu a gobe sai mu tashi a cikin sabon babe ko jayyid ina tsammani yau mun canye lokacin mu na tambayoyi inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته